أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara saduwanmu a wannan masallaci na fatima binta rasul sallallahu alaihi wasallam inda muke gabatar da karatunmu na littafin sifatun salatin nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslimi ka annaka taraha siffa ta sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka domin mu koyi yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake yin sallah kuma yadda ya koya mana ni sallah domin ni sallah irin tashi domin wanda yake yin sallah irin sallah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne aka ma alƙawarin ceto na manzo sallallahu Alaihi wasallam gobaran tashin kiyama dukkan wanda yake yin sallah ba irin ta annabi ba to wannan sallah shi tana cikin matsala tana cikin taraddudi akan haka ne insha Allah ta'ala yau za mu tashi a cikin babinmu da muke yi na abin da ya shayi sallah ta dare inda sati da ya gabata muka tsaya akan masu yin karatu da yawa a cikin sallah yaya matsayinsu yake inda malam ya tattaro mana hadisai daga manzala sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu ya kawo mana hadisi na abdullahi bin amur bin al'as inda yake cewa shi yana iya yin sallah ta dare da alkur'ani ga baki daya kenan a harjaciye da karanta alkur'ani a dare guda duka to a nan manzo sallallahu salam ya ce mai a'a da da fari manzo salam ya ce idan mutum zai karanta alkur'ani ya tabbatar da ya karanta shi su a cikin kwana talatin bi ma'ana kullum ka yi kamar raka a biyu kullum ka yi izini biyu ke nan har ka idasa to a na manzo sallallahu alaihi wasallam shi sahabin yake nuna mai cewa ai shi yana iya yin abin da ya haka to a nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mai to yana ragewa kwana 20 yake cewa ya iya yin sama da haka nan har aka zo kwana bakwai a aka zo kwana biyar a aka zo kwana uku inda aka ce mai ba zai kara ba a kan kwana uku to daga cikin illar kasa ake so idan mutum zai sauke alkur'ani mai girma ya yi ƙoƙari ya mai karantawa ta nutsuwa daga cikin abin da yake sawa aka yi wannan hani na mutum ya karanta shi duka rana guda kuma aka yi umarnin cewa in zai karanta shi ya kasance ke kasa da kwana uku ba don wani abu ne ba saboda mutum ya fahimci ya rinka tasirantuwa da abin da ke karantawa ke kasance kawai karantawa ne ake yi ba a san ba mai aka ce kuma ba a nema a san mai aka ce ba a tasirantuwa da komi sai kasance ba a cima burin da ake so a cima ba daga cikin karanta alkur'ani mai girma saboda shi alkur'ani mai girma wa'azi ne tunatarwa ne nusantarwa ne kuma albishir kenan kaga iya da kyau a ce idan zaka karanta shi ya kasance allah akalla ka san me kake karanta mun tsaya inda malai ke cewa wa kana yakunu man salla fi lailatin bi mi'ati ayatin lam yuktab min al-ghafilin dukkan wanda ya yi sallah a cikin dare da aya guda ɗari to wannan ba za a rubuta shi ba daga cikin kafilai wannan hadisin me ke nuna maka iya nuna maka akan yana da kyau mutum yi kokari yana da kyau mutum yi kokari ya ringa kokarin yin kiyamun laifi ko mun kaɗan kinta shi yasa karantarwar da aka mana kada mu kwashi abin da ya ɗanyin mu kada mu tashi wata ramu ce yau domin izi goma yau sai mun izi biyar sai mun izi kaza wanda gobe ba za mu iya yi ba sai aka so ya kasance kana yin kaɗan wanda zaka jima a kan shi kullum kana yi shi yasa ake ce me aduwan muhawa ɗan ƙalla au aduwan muhawa ɗan ƙalla ya kasance wanda aka dawwama ana yi ko mun kaɗan kin shi ya yi akan wanda za a kwasa yi kuma daga baya a kasa idan ban mance ba wasu sun zo masallacin manzala sallallahu alaihi wasallam suka suka zauna a masallaci suka ce ɗaya daga cikin su yake cewa shi har abada ba zai aure ba kawai ibada zai rinka yi ɗaya daga cikin su yake cewa har abada ba zan yi barci da dare ba ya mu da zan rinka yi ɗaya daga cikin su yake cewa har abada ba zan sha ruwa da rana ba kullum azumi zai kaga duka wannan abu ne na ibada amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari ne yayi kiran sai yace musu ni na ni gudun tsoron Allah kuma ina aure kuma ina sallah kuma ina barci ina azumi kuma ina sharuwa kenan dan haka kada ku tsananta ma kanku a addini walan yushadda ad-din ahadun illa galabahu babu wanda zai tsananta a addini sai wannan addinin ya galabe shi daga baya kenan kada ka tsananta ma kanka har ya kai inda ba za ka iya ba ita kuma muke da suna sallah cikin dare baya koyuwa ga kowa cewa fadalarta ba karamin fadala ba ce idan kana yin sallah cikin dare kowa yana barci kai ka tashi misali a ce kai kaɗai ne ma a ɗakin ka tashi ka yi arwalla ka zo ka zauna ka karanta alkur'ani ka yi askar ka tashi ka yi salloli ko da raka a kuɗi ce kai kuma kai wuce ka koma barci ka kwanta to zaka kasance daga cikin waɗanda ake ambato ake ce musu wani mustadfiri na bil ashar zaka kasance daga cikin wanda ake ce musu wabil ashari hum yastadfirun zai kasance cikin waɗanda ake ambato ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun za a rinka ambaton ku a matsayin waɗanda za su bar shi hudarsu su kaurace mata su dangana da wannan barcin mai daɗi su tashi su yi arwalla kawai su ce Allah za su bauta su tashi su gaya ma Allah bukatunsu su yi azkar su ambaci Allah kowa yana barci sai kasance ambatan Allah gashi nan yana sama yana tafiya wajen Allah madaukakin sarki sai a ranga cewa wannan daga wajen wani yake wannan wani ne yake ambatan Allah wannan kowa yana barci amma yayi kokari ya tashi yana ambatan Allah iya daga cikin manyan mutanen kirki saboda hadisi na Abdullahi bin Abbas mazala sallallahu alaihi wasallam cewa babu abin da Allah ya so a duniya kamar salloli na farilla ne fallanta ma to idan kuma mutum yana so kuma allah ya so shi bantin yana yin ayyukan shi na farilla to ya kasance yana yawaita na filoli ya kasance kana yawaita yin na filoli shi ne malai ke cewa fa'alar musulun an yi a kuta nafsa hukun rifki wata udatu وألا يكثر على نفسه وألا يطيل هذه الصلاة بعدد الركعات ولا بالقراءة بشيء يشق على نفسه ولذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس لوكتين da yake gaya mai cewa ya ranga rage ba mazalar salam kenan yana ma Allah bin Abbas wannan nasiha akan cewa ya dauki daidai shi to wannan ana so ne musulmi ya kasance ya dawwama akan aikin alkhairi ba so ya kwasa ya kasa shi ne mazalar salami ke ce mai to yi kokari ya kasance ya yi wanda zai iya to shi ne malaka cewa anan ana so musulmi ya sauƙaƙa ma ran shi ɗauki abu mai sauƙi amma ya kasance kullum ya yi kokari da wama akan shi to idan ya dawwama akan wannan abu to ko da wani uzuri ya kama shi ya kasa yi to wannan bawan Allah za a rinka rubuta mai ladan kamar ya aikata yake cewa ahyanan manzo sallallahu alaihi wasallam yaqra fi kulli raka'atin qadra 50 ayatan aw akthar yana kawo mana kenan irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake kiyamale kaga a hadisin da makaranta na baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul baqara ya karanta ma'ida ya karanta nisa ya karanta ali imran duka a raka'a guda wajen izihi goma sha wani to yanzu kuma mi zai kawo mana kuma irin yadda wani lokaci kuma sai ya kaɗan wani lokaci kaɗan ƙin ma kuma kaɗan wani lokaci kuma a yi da yawan a da yawan ma kuma haɗa wani lokaci a yi da yawa yanzu misali a dare aka yi suratul baƙara izi biyar an yi da yawa amma radda aka zo aka ƙara da ali imrana aka yi ma'ida aka yi sa'i to wannan a da yawan ma an yi da yawa wata ran aka ce an yi kaɗan sai aka karanta misali aka karanta aya hamsin to wata rana da aka tashi sai aka karanta aya goma kaga a kaɗan ɗin ma an yi kaɗan to wannan me yake karantar da kai yana karantar da kai cewa daidai gwalgwadon abin da ka samu kanka za ka yi abin da za ka iya shi za ka yi kada ka ɗora ma kanka ko ba a haddade ba aka ce ma kiyamun leli kawai kaza za ka karanta misali yanzu aka ce kiyamun leli kawai izihi biyar za ka yi kowa iya izihi biyar kawai izi goma za ka yi kowa iya izi goma a'a sai aka bar albabu mafito sai aka yi aka bar kowa a buɗe ga kowa kowa ya abin da zai yi in ka ɗauki aya guda ka yi ta mimita ta kai kiyamun lili ta yi za mu gani a gaban insha Allah ta'ala shi ne ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta ya kara fi kulli rak'atin qadar 50 aya yake ta wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta kamar kwatankwacin aya 50 ko sama dai da haka aya 50 idan kasance a surtar shu'ara ne tana ma fadi uku ce ma shi ke irin kananan surori masu kananan ayoyi in masu surori masu sura mai aya manya ne shi ne zai kasance aya hamsin ta ɗauke da yawa sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa taratan ya ƙara ƙadara ya ayyuwar musamman to wata ran ya ayyuwar musamman ma ce zai karanta kawai surtar musamman fashi guda da rikice da kanta kenan ka gone na nuna ma cewa kenan wata rana ana kaɗan wata rana ana da yawa wa ma kana sallallahu alaihi wasallam yusalli al-layl kullu kuma zalla sallallahu alaihi wasallam bai taba daukar dare ba tun bayan isha hal a kasance an yi salatul fajr don misali ya kasance kawai ya ringa yawan dauka ya ringa kasance kullun kiyamul laylin shi kawai tun bayan isha an yi wari kiyamul layl har sai al-fajr ya fito amma zalla sallallahu alaihi wasallam ba haka ne ke shi ne cewa makani salasalar misali da kullum ba kullum ba yake daukar dare ya yi sallar shiga baki ɗaya illa nadira ne ce ne kaɗan ya wani lokaci kaɗan shi ma wani lokaci bukata take sanya haka wani sahabi ana ce min abdullahi bin khabbab bin al'arz yake cewa faƙad raƙaba abdullahi bin khabbab bin al'arz abdullahi bin khabbab yake cewa ya kiyayi maza sallallahu alaihi abin da ke ni da raƙaba kamar ya kula kamar yana kallon manzana sallallahu alaihi wasallam ne yake yi a wani dare lokacin da aka ta yakin badar kun ga lokacin da aka ta yakin badar wuri ne da tare da sahabbai yake tare da sahabbai za a kwana tunda wuri kwana aka yi ta yi a hanya ana tafiya kuma da aka je wajen badar din ma sai da aka kwana kwana da kwanaki ma aka yi to a cikin wa'annan kwanakin da ke cewa wata rana ya tsaya ya yi sirbayin manzala sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar abin da musu sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa wa kana qad shahida badaran ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-layla ta kulla ya kasance tare da manzala sallallahu alaihi wasallam dukkanin dare baki daya wa fi fi lafzin fi lailatin sallaha kullaha a wani dare da manzala sallallahu alaihi wasallam ya salla dukkan daren manzala sallallahu alaihi wasallam ya sallace shi hatta kana ma al-fajr har sai da ya zo alfijir ya fito har sai lokacin da asuba ta yi da kuma zara sassar mai hasa ya mulle kenan kaga maganar malam ta zo da ya ce ma illa nadiran sai kaɗan daga cikin wasu darare kaga lokacin da aka zo yakin badar bukata ta kama cewa yaki ne za a yi na farko a musulunci shine yaki na fari da za a yi a musulunci tsakanin musulmi da kafirai tsakanin makiya addini da kuma waɗanda su kaɗai ne musulman na duniya daga su sai wasu 'yan uwa 'yan kaɗan wanda suke garin madina manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'an ma da yake yake cewa idan ka hallaka waɗannan al'ummar da muka zo da ita to shikenan duka musulunci ya rushe kamar daga cikin addu'a da yake yana yana nuna kamar jin tausayin sahabbai waɗanda suka fito wannan yakin yana roƙa musu Allah akan cewa Allah ba su nasara kan cewa waɗannan su ne gwarazan na addini idan suka hallaka shikenan babu su gwaraze wanda a yanzu suke ma addini aiki a tsaye kamar waɗannan jini to a wannan daren yake cewa falamma salima aw falamma sallama min salati lokacin da manzon sallallahu alaihi ya kare sallah qala lahu abdullah bin khabbab kai shi wannan sahabin da yake kallon manzon sallallahu alaihi yana sallah dare guda sai zo wajen manzon sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah bi abi anta wa ummi iyaye na fansa ne gare ka ya rasulullah wannan menene salo ne na tambaya yana so ya sa ladabi a cikin tambayar da zai yana suna manzana sallallahu alaihi wasallam ba yayi ba zai tambaya bane ba saboda wani izgiri ko wani abu kamar haka a'a yana yi ne saboda bai sani ba kuma yana so manzana sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin yasa yi haka sai ke cewa laqad sallaita al-laila salatan ma ra'aytuka sallaita nahwa yake cewa manzana sallallahu alaihi wasallam kai sallah a wannan daren sallar da ban taba gani ba ban taba yi ba an ce kayi irin wannan sallar faka da sai ke cewa aja su mu zala sosai mai ke ce mai kware kwa innaha salatu ragabin wa rahabin yake cewa su wannan sallah da ka gana yi sallah ce ta kwaɗayi wa rahabin da kuma tsoro kaga aya take cewa wa kamiyo da una na ragaban wa rahaba wannan shine ake ce ma at-targhib wa at-tarhib kaga wannan akwai masu wata akida suke cewa wai su wai sufancin me kai sufanci addinin me yayi ya kai addini a tare da su wai suke cewa su ba suna bauta ma Allah bane da yasa su aljanna a su kawai suna bauta ne kawai dan suna san shi amma burba wasu aljanna shi kai akwai daga cikin masu cewa su in an tasu kowa aljanna mata za su yi fuska shiga sai ana lallabarsa ana jansu da kari da masu su wai su bisu bukata saboda su kawai su basu bukata ba don wani a basu wani abu ba bisu bukata wani abu kamar wanda za a basu a reto suke bauta ma Allah to wannan abu ya saba ma alkur'ani ya saba ma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya saba ma kwata kwata abin da aka dora addini a kai kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ta akai wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira ba mu aiko ka ba illa mi albushir kuma mi mi tunatarwa mi wa'azi akan mi akan cewa akwai wuta mi albushir akan mi akan cewa idan ka aikata aikin keke akwai aljanna dole ka bauta ma Allah kana tsammahani kana fatan rahamar shi da jin kanshi ya sanya ka cikin rahamar shi wadda ita ce aljanna kana bauta ma Allah saboda kana tsoron kada Allah ya azabtar da kai gami ga gida na wuta wanda aka tana daga dukkan wanda ya saba ma Allah wannan haka ne ake bauta ma Allah ana bauta ma Allah akan asasi guda uku asasi na hari ya kasance akwai addargi shi ne tsammani kyautata zato da fata da kuma kwaɗayin rahama ta Allah shi ne gidan aljanna a tarhib shi kuma shi ne tsoro da kuma ƙoƙarin nisanta shi yasa kake hannuwa idan Allah ya hana ka shi yasa kake gudun sabo shi yasa kake ƙoƙarin ka bauta ma Allah saboda ya sa ka kai bakka so ka ki saboda kada ne kada ya azabtar da kai kenan kana gudun azaba Allah kenan kaga abu bi ko sai na uku shi ko muhabbatin na shi za a wata aya ke cewa wallabi na amanu a shaddu hubban lillah shi za a wata aya ke cewa in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan kun kasance kuna san Allah to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah sai so kenan wannan san da kake ma Allah a ina zai bayyana a wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen mai bauta a wajen ma Allah bauta kenan kaga ibadarka ta kamata akan abu guda uku kana son Allah shi yasa kake bin manzala sallallahu alaihi wasallam sau da sau saboda Allah ya aiko shi kuma shine wanda Allah ya so shine wanda ya kowa a cikin bayi hallau kuma kana bauta ma Allah saboda kana fada yi kuma sanya ka gidan aljanna kuma hallau kana bauta ma Allah saboda kana tsoron kare sa ka gidan wuta wannan dole ne ka kasance bautarka da ibadarka da rayuwarka ka dora ta ne akan waɗannan abubuwa guda uku to kaga annabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan sahabin ai wannan sallah da kaga nayi da dare sallah ce ta ne ta kwadayi ga rahaman ubangiji da kuma tsoro daga azaba ta Allah madaukakin sarki sai ke cewa wa inni sa'altu rabbi thalatha khisal a wannan sallah da manzo sallallahu alaihi wasallam ya a wannan hilin na badar kuma kwana hoye na yi kaga mu yanzu wani lokaci ya kaso kai roƙon naka ma bai wuce in mintuna da ka daga hannun sa zaka zaka zai ka sarki babu salo babu dabaru babu yabo babu da ake cewa taku wajen wajen wajen addu'a ma akwai abubuwa da ake yi akwai abin nan kalamai da ake yi akwai zance da ake kwaɗi wanda suke da suke ba da tasiri sosai wajen addu'a ka ta samu a rammaji sosai ta amsu sai kasance addu'a ta ka kawai haka nan wu kawai kai ka kare kamar wani kamar dole dole ne kawai ai a baka kawai ka wuce a'a salo ke da kwai ka yaba ubangiji eh mana walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah ya sunaye kyawawa kai idan zaka roke shi ka roke shi da wannan sunaye walidu Allah aw widu rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna yanda zaka roki Allah ya kasance kana roƙon shi ne da sunayen shi kyawawa wannan sunayen nashi kaga akwai da zaka ji an ce wannan ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar ar-razzaq al-alim al-hakim al-aziz duka wannan sunayen ho ma'ana gare su kana roƙo Allah ya baka kaza sai ka dauki suna wanda Allah shi yake wannan abin yanzu kaga misali akwai malaman tsofa ya gani suna salo ya ga an baka wurin ya daɗe daga na suka samu ta a cikin aya ai ce Allah ce Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha to wannan kalma ta yarzuqu man yasha daga nan suka ciro suka ce to ajala ihu to sai suka ji tsaya a ya ihu to nan ne aka sha bamban da su sai ji suka ji inda a ce ya latifun za a ja sai a rinka faɗin wasu kalmomi kuma na yabo ga Allah ana faɗi da dama dama to ya kasance in aka ja ya latifun aka za kuma ya aka wani abu sai a gama da wani sunayen wasu ruhanni ya kaji mutum ya ce ya ja ya latifu kuma an ba shi kashi wa ba kashi wa ba ka shi ka kama suna Allah kuma zuwa ba ka shi yake da an ce ya ji ya laɗi bai mata yanka mai kyau ba kuma ta zama yin matsala to kaga wannan akwai matsala ba suna Allah bane kaɗai ka ja to sunayen Allah dubara ake akwai sunayen zaɓa ake sai a roki Allah da su domin addu'ar ta tafiye da shi zaka ji a cikin mafi yawa addu'o'i da manzara sallam zaka ji ya ce wannan addu'a ba a roƙan Allah da ita a mai doma mutum addu'a shi misali da yake cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan badi as-samawati wal ard ya zarjalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ka duba wannan sunan da aka zana a ciki bi anna lakal hamd godiya ta tabbata ga Allah wannan hu godiya da ake anan ta samo asali ne daga wala in shakartum la azidannakum in kun gode sai ka fara da da cewa ka gode ma Allah bi anna lakal hamd sai kuma ka ce la'ilaha inda an ta kaga wannan ka ƙari da wata shirka ka miƙa wuya ce ba an bota da gaskiya sai Allah wahda ka kuma kai kaɗe ne la sharika laka almannan badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum shine ismullahi al-azam bi ittifaqi ulama sun ce in kana neman ismullahi al-azam da kake cewa ismullahi al-azim wanda da ake hudi ko to wannan ya hayyu ya qayyum ita ce ita ce ya hayyu ya qayyum kaga ta zo a cikin a cikin bakara Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ta zo a ina a cikin suratul ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wuri nabi ta zo a cikin suratul hadid ko huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa kull anan a cikin wannan sura kwarai da ina akwai ayat ta zo ya hayyu ayat al hayyul qayyum to wannan magana ta wannan sunaye na Allah al hayyul qayyum ya hayu ya gayu su ne ismillahi al'azim to a wannan addu'a kaga manzala sallallahu alaihi wasallam ce ma wanda yayi addu'a da wannan addu'a ce me ba a roƙan Allah da wannan addu'a bi amsa kenan daga kai garanti gare ka amsa zai saboda akwai kalmomi masu tsada a ciki la siyama idan ka gama da sala ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin su allahumma salli ala muhammad salatin annabi saboda addu'a idan kana da dabara sai ka buɗe da salatin annabi kuma ka zo ƙarshe lokari da salatin annabi ka sa addu'a a tsakiya sai shi kenan annabi sai ya raka ta yi da haka ake yi shi ne salo a yi na addu'a imana haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya haka ake addu'a to manzo sallallahu alaihi wasallam to dare ko guda yi iya ta ambatan Allah iya ta sallah iya ta daga hannu menene yake roƙa abubuwa guda uku ne roƙa wa wannan al'umma mu ne roƙa ma ba kan shi bane roƙa ma kuma a fage ne yake al'umma shi ke ji daga ciki yace fa atani isnatayn wa mana'ani wahida abinda aka bani a ciki biyu aka bani a cikin abu amma guda hana na ba bani kaga yanzu wannan hadisi yana karantar da kai cewa kamar yanzu kada ka damu kanka akan karuki Allah kaza kaza ko kana ganin har yanzu baka samu wannan abin da kake ba a'a tana wata nabi aka ma gobe a baka sanawa wani wata musiba za a kare ma da wannan abin saboda shi amsa addu'a iya tafiya ga abubuwa kamar haka tana yiwa Allah baka abin kai tsaye tana yiwa abin ba yanzu ba za a baka sai lokacin da ya kasance daidai sai kasance gudi daidai da lokaci kuma wani lokaci sai kasance addu'a wannan da kai sai ta kasance wata musiba da same ka sai Allah kare wannan musiba da wannan addu'a kenan kada kai tsammanin addu'a ta ta banza ba ta faduwa duk addu'ar da kai ka sare cewa Allah ya amsa ba a so kai addu'a ka ringa shakka ka ringa tsammanin wai an amsa ko ba amsa ba ta kai ko ba a'a in dai ka cika sharuɗa na addu'a to ka ajiye hankalinka insha Allah Allah zai amsa haka nan ake yi ba a ba a ringa yin taraddudi ba a yin shakka ka bari shakka akan rahamun ubangiji ka bari shakka akan ikon ubangiji kawai ka roƙe shi a ji hankalin ka nutsu cewa tun da ka gaya mai kai ma zai baka wannan ita ce rayuwa ta ta bin imani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an bashi biyu ba a bashi guda ba yace sa'altu rabbi Allah yuhlikana bima ahlaka bihi al-umam al-umam qablana na roki Allah akan cewa kada mu wannan al'umma a hallaka mu a mana zama guda kamar yadda aka halakar da al'ummomin da suke bayan mu kaga a cikin al'ummomin da suke bayan mu akwai wanda zama guda a kansu wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man aghraqna akwai wanda dirmiya su aka kaga mutanen fir'auna zawa aka aka dirmiya su a cikin ruwa da baki din su kama akwai wanda fa amma adu fa uliku fa uliku bi taghiya kaga su akwai da aka halaka su da tsawa akwai da aka halaka su da birihin sarsarin atiya da iska aka rinka daukar su duk girmansu ana buga su da ƙasa akwai wanda kuma kawai tsawa aka masai su koma birnin rika to irin wannan al'ummomi da suka gabata kahin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zama guda idan suka ma Allah sako zama guda ake halaka su mutanen annabi salihu taguwa ce suka suka soki hadihi naqatullah fala tamassuha bisu'in fa ya kuza kuma azab yau mai abi Allah ce musu wannan annabi sallallahu ya ce musu wannan taguwa taguwa Allah ce kada ku kuskura ku niheta da wani abin cutarwa kawai suke taurin kai suke taurin kai kawai suke niheta suke suka ce ita wannan taguwa suna kashe ta dalilin ta kuma aka Allah san kuma su da azaba laihin da bai kai ka mutanen annabi lut sun kasance wai bai kira suna wakalu me yake da suna ya tuna rijala shahwatan min dunin nisa su mutane annabi su kawai arkar luwadi take suka sa gaba su wai su su ba zina ba su da namiji suke so su rande sai Allah halaka su zama guda to wannan al'umma ta mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba dan ya mana addu'an nan ba kuma Allah ya amsa a cikin abubuwan da mutanen baya suka ringa yi laishi guda aka dirkake su a yanzu wannan zamanin da ake ciki duka wannan laifukan da waɗanda suka gabata suka aikata al'umma biyu uku hudu biyar umma sun kai ɗari duka wannan laifukan dangin wannan laifukan nau'in wannan laifukan da suke aikatawa duka a yanzu ana aikata su addu'an manzara sallallahu alaihi wasallam take zaune da mu lafiya a cikin suratul anfal Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun abu birak yasa muke zanni lahiya wannan al'umma duka abin da yasa Allah bai mana zama guda abu birak inji Allah na farko yace annabi yana li yu'adhibahum wa anta fi sallallahu alaihi wasallam ba za mu musu azaba ba ma darka ke su ba saboda kana nan ya rasulullah saboda kana cikin su azami shi yasa wannan al'umma ba a wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba he dan rahama ga al'umma gaba daya to wannan rahama kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana nan ne shi yasa Allah mu saki bai azbe dirka ki al'umma take ba sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah rubin sarki sai bar abu guda kuma koda manzo Allah bai na sai ce wa ma kana Allahu mu'azibahu wa hum yastaghfirun to ba za a ko musu azaba ba koda baka nan matukar suna yawaita istighfari to kaga wannan abin su bi da kane zai su abin nan suke zama da mu lafiya kuma da ni da wannan kuma addu'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam kaga addu'a da yace kada a darkake mu baki ya zama guda sai mi sai Allah wannan sarki ya bashi wannan kai sai aka ce mai an yarda an amsa cewa mi wannan al'umma fa adarka ke ta ba wa fi lafzin yace Allah ya hulaka ummati bi sanadin kada a dirkake wannan al'umma da yunwa annoba ta yunwa ya kasance ko babu abinci kawai yunwa ce kowa ya koma da Allah kuma Allah sai ya amsa fa ataniha wa sa'altu rabbi azza wa jalla Allah yuzhira alaina aduwan min aduwan min ghayrina Allah na roki Allah akan cewa kada ya fitar da wani dan adawa ya kasance yana da iko akan mu yana azabtar da mu wanda ba daga cikin mu yake misali ya kasance wani ba wanda dan al'umma bane ba ta manzala sallallahu alaihi wasallam misali ba musulmi bane ba ya kasance yana iko akan musulman duniya kuma yana azabtar da su zama bayan shi sai Allah amsa mai addu'a shi yasa in ka ji an ce musulunci ya samu rauni a gari kaza to a gari kaza bai da rauni wannan in ka ji an ce a nan musulunci ana yin shi yadda aka ga dama kamar ba a mai ɗauka da muhimmanci ba to a wancan garin an ɗauke shi da muhimmanci kamar duk yadda za a yi duniya bayyayuwa a ce kawai addini ya zama kaskantacce duk yadda za a yi zaka samu akwai yake da kai bayan Allah babu abin da ba a ma addini na a wulakanta addini babu irin hanyoyin da ba a bi ta ƙasa ta sama ta ko'ina akan cewa an darka ke wannan addini an hudda ma musulmai addinin da gare an sauya ma mutane addinin an kabarika an sa a ciki an sauya kaza an sauya kaza babu dubarar da ba a yi ba amma duk da wannan bai hanawa ya kasance zaga akwai bayan Allah wanda su sun san cewa wannan abin da ake kawowa sabo shirme ne addinin Allah yana nan a addinin Allah mu tsaya ne addinin Allah yanda annabi koya shi ne bauta kuma al'umma batta gushewa akan haka kullum akwai bayan Allah da suke haka sun kare turancin sun kare abin da za su kawo amma babu kin za a sauya mu daga hanya ta irin hanyar maza da sallallahu alaihi wasallam a kare turancin ai komi muna nan babu inda za a sauya mu babu inda za a karkata mu a ce mu babu irin abin da annabi dora mu sai wannan barikin da wannan kuje can kuka mu amma mu banda mu a ciki wannan me yake da suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a da yake kada Allah dora mana wannan da ba wannan umma ko wanda zai zo jama'a al'umma zama guda ya kasance ya abin da ga dama take a kuma Allah ya amshi ita wannan addu'a sai yake cewa to abinda kuma ba a bani ba wasu altu rabbi Allah yulbisa na shi an fama da anima sai na rutu Allah kada ya watsa al'umma ta ya kasance ta samu rarrabuwar kai me yake da watsawa kamar ta samu rarrabuwar kai ya kasance wannan dan kaza ne wannan dan kaza ne wannan kaza ne fa mana aniha to sai aka hana wannan kaga anan muna fahimtar wani abu irin wannan da gani an samu wannan kungiya kaza wannan kungiya kaza wannan dariƙa kaza wannan kaza a cikin addini mazala sau salam ya yi bayanin haka ya ce addini zai rufe gida 72 a wata ruwa ya ce 73 duka kowanne duka a wuce yake illa ɗaya wanda yake saman hanya wanda madaidaiciya haka yake sai in kamo itatuwa da itaciya haka da brush brush ya ce duka wa'in wanda suke brush brush ina mutu za su ta wanda yake saman hanya wadda ake cewa wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wannan sirati mustaqiman kin wannan wadda muke cewa ihdinas siratal mustaqima kullun to in muka tsaya akan ta idan mun tsaya akan ta to mu ne za mu ta gida a can idan kuma mun kasance cikin waɗannan wanda sun sassauya addinin Allah da sauransu wannan kuma su ne za su gina wuta sahabbai suka tambaye shi to su wane ne wanda suke kan hanya mai da cewa sai ke cewa waɗanda suke sama kan abin da nake da ni da sahabbai na kenan waɗanda suke bin abin da manzara sallallahu alaihi yake kuma da abin da sahabban shi suka kwaikwaya wajen manzara sallallahu alaihi kuma suke kai shi yasa kullum zai gani muke magana muke kira muke muke muke suna jinjina ma mutane akan a riki kada a yarda da wani wanda zai zo rinka nima a bata masu haifai ko ya zage su ko ya nuna ma cewa mutanen kirki bane fara makamta wa'annan mutanen daga an ka yarda an taɓa masu an taɓa ma addini kada ka yarda an taɓa masu to kaga wannan ita ce aka ci amsa wannan ita ce ba a ba manzala sallallahu alaihi wasallam ba amsa akan cewa an amsa kuma zaka fahimta haka wani lokaci ba ma sai addini ya raba mutane ba wani lokaci farki kaɗai ya raba mutane wannan farki ka zafi nan farki ka zafi wani suka tada hankalin su da yawa suka ɗauki abin wani abu yanzu sai ka gani wannan farkin ya sanya su suna adawa da juna sai gani wani da wani kamar annabi da kawo alaƙa ta lalace komi ya lalace saboda kawai ba farkin mace ba kaga duk yana daga cikin rarrabuwar kanta aka samu wani ma abin da bai kai kawo balo ma ya tarabu ya ta kan wani balo wannan wannan yana kulam kaza wani yana kulam kaza ya samu matsala ka gani ko ba a magana ko ana kaza ana kaza kaga duk wani daga cikin rarrabo kai akan banza da kuma rarrabo kai akan addini za a samu to akan wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya roki wannan amma kuma ba a bashi wannan malike cewa wa qama laylatan bi ayatin yurajjiduha hatta asbaha manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba yin kiyamul layl ma da aya guda kaga ko ya taba yin kiyamul layl da aya guda kaga a can baya mun ce ya kiyamule ne da wajen izi sha uku a wani wuri ya kiyamule ne da wajen aya hamsin wata ne ya kiyamule ne da sura guda yau ga munan mun samu ma ruwa da ta ce ya yi ma kiyamule da aya ita ita ce ke ta maimaitawa wata aya ce ta cikin sotul ma'ida allah yake cewa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya allah idan ka azabtar da su to huwa inna bayanka idan ka altar da su bayan ka ne dama kayan ka ne wa in tagfir lahu yace amma kuma idan maka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim lalle kai ne waya ne kuma hikima ka san me yasa kai haka kaga wannan aya akwai cikakken ladabi a cikin ta wajen roƙon Allah madaukakin sarki akan cewa ne ya sassauta ma wa'annan al'umma ta manzon sallallahu ita ce kamar addu'a da manzon sallallahu yake yi ga al'ummar shi saboda shi kullum ummati ummati kullum ummati ummati al'ummata al'ummata sallallahu alaihi wasallam yace biha yarka biha wa biha yasu ta ita wannan aya ita daya da ya take ruku'i wanda da ya take sujada wa biha yadu Allah kuma da ita yake ta addu'a shi abinda ake ni kenan wannan ayata ce ke ta karanta yi ruku'i ya sujada hannun ya taso hannun ita ce daidai ci gaba da karanta yi ruku'i ya sujada hannun ya taso ita ce zai ci gaba da karanta kuma hannun da ya zo yan addu'a ma da ya daga hannu sai ke cewa ya Allah idan ka azabtar da su ruwa nan bayan kai idan kuma ka gafarta musu to fa innaka antal azizul hakim lalle kai mai buwaya ne kuma hallo mai hikima ne sai ke cewa falamma asba lokacin da manzara sallallahu alaihi wasallam ya washe gari kenan ya waye gari sai Abu Zar bin Gifari ya zo wajen manzara sallallahu alaihi wasallam tunda shi ya ji manzara sallallahu alaihi wasallam yana karanta ita wannan aya ita ɗaya kuma yake yawon daidai da ita sai zo ke cewa ya rasu da Allah ya ma'aikin Allah ma zilta ta ƙara hadihin aya ta asuwa ya rasu da Allah ba ka gushe ba kana karanta wannan aya har sai da kai asuwa ko me faru tarka abiya wa tasjudu in ka karanta ta kai sujada ma kai ruku yace da ita dai kake yace wata da uliya kuma kai addu'a da ita yace wa qad allamaka Allahu al-Qur'ana kullahu kuma Allah ya sanar kai da ya sanar da kai alqur'ani duka shi to yaya duk wannan qur'anin duk wannan ayoyin da ke da alqur'ani amma kuma a dauki aya ita da ita yake amma da ita yake cewa law fa'ala hadha ba'duna la wajadna alayhi yake cewa ya rasulullahi inda wani ne daga cikin mai dauki aya ɗaya ya rinda kiyamu da ita da mun farme mun ci ya kawo wani abu sabo ba mu san da shi ba ko da mu ba mu san ba dauki aya ta ita ne ta wa ana ta karanta qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ni inni sa'altu rabbi azza wa jalla ash-shafa'ata li ummati fa a'taniha sai yake ce min na roki Allah madaukakin sarki na roki na roki ubangiji na madaukakin sarki ash-shafa'ata li ummati na roka na roki Allah madaukakin sarki ceto ga al'ummata kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah akan cewa a bashi ceto na al'ummar shi fataniha sai Allah ya bashi kenan kaga manzon sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto gobe kiyama zai yi ceto gobe kiyama daga cikin ceton da manzon sallallahu alaihi wasallam zai zai yi ceto na ayi sabi zawwa za a yi yawmul mahshar ranar da aka tara kowa kowa gashi nan a tsaye duk duniya min awwali ha ila akhiriha tun daga mutum na farko na duniya har zuwa mutum na ƙarshe na duniya kowa ga tana tsaye kakan mutum na dubu nawa shi ma ga tana tsaye kai ma da jikokinka na dubannai su ma ga tana tsaye kowa ya zo ga tana tsaye to yanzu ne kowa ya mutu a ce ma a yi sa saboda rana za a kawo daidai kan mutane wa'inda suka kasance daga cikin bayan Allah alladina yuzilluhum Allah yawma la zilla illa zilla wanda Allah zai sanya su kalkashin inuwar shi ranar da babu wata inuwa sai inuwar shi wata inuwa ce ita ce inuwa al'arshi wani sai ce ai inuwa kamar misali a ce inuwar rumfa ce yanzu mutanen farko da na karshe wanda za a sa inuwa nan ka aje ta cika to baka san ba menene ake ce ma inuwa ta al'arshi inuwa ta al'arshi hadisi ya tabbata manzo rasul sallallahu alaihi cewa al'arshin ubangiji al'arshin ubangiji duniya da duk abin da yake cikinta da sama da ƙasa a ɗauke su a ɗora su a saman al'arshi kamar ka zai cikin sahara ne ka jehwa zobanya ka ganta yanzu a nan ma ka yi da zobanya ganin ta tashi hankali to kamar ka ji sahara ne ka ji zamba haka za a ga za a tsinkayi duniya da ƙasa bakwai da sama bakwai da duniya da abin da ke cikin ta idan an ɗora ta sama da harshen ubangiji kamar ka ji hozo banya cikin sahara ne ba a maganin ta ita kuma al'arshin ita ma kuma ka ɗora ta a saman kursi ita ma kamar ka ji hozo banya ne a sama saboda abin ne ya huce lissafi mutum ba irin abin da mutum zai iya auna ba ne ko ya karki ne ba a bai yiwa bayya karki ruwa bayya aunuwa kawai imani ake bukata ta shi ne kawai to kenan ta ga yau malazin da illazin da inuwa ce ta al'arshi manzana sassalam ya zano mutane wajen guda guda bakwai sab'atu yuzilluhum Allah yau malazin da illazin da mutane masu hali bakwai su ne Allah zai sanya su alƙarshen al'arshin shi ranar da babu ta inuwa sai wannan inuwa duk wannan zahin da za a yi duk wannan ranar da aka daidai kan mutane ko kuna ko kuma muna can karkashin ita wannan inuwa ta al'arshin ubangiji insha Allah muna ciki Allah sanya mu a ciki Allah to kaga daga cikin ceton kenan da maza su sarmi ya nema kenan a ba shi wannan ceton kuma ya ceci al'umma shi baki daya wani duk wanda bai shirka ba shine maza su da muke bayani a ranke cewa wahiya na ilatun insha Allah liman la yushrik billahi shay'a wannan ceton ma kowa daga cikin al'umma ta inji annabi ya ce zai same shi amma sai wanda bai ma Allah shirka ba sai wanda bai ma Allah shirka ba shi ne zai samu wannan ceto ka duba hatsarin shirka da Allah na bukatun sarki shi yasa Allah ke cewa innahu man yushriki billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an dukkan wanda ya ma Allah shirka to wannan Allah ya haramta mai gidan aljanna kuma wannan kan wuta ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya gafarta ma wanda ya shirka da shi amma kuma yana gafarta ma kuma bayan haka kaga hatsari na shirka kenan yana hana ceto yana hana ka shiga cikin wanda za a ceta a gobe kiyama sai malik ke cewa wa qala lahu rajulun ya rasulullah inna li jaran yaqumu al-layla wa la yaqra illa qul huwallahu ahad wani namiji ke cewa ya kai ma'aikin Allah inna lijara ina da makwabci ya kumun laila kullum in yi tashin kyamun laila shi da dare wala ya kara bai karanta komi illa kurhuwan ba bai karanta komi kawai sai kurhuwan ba kullum kawai kyamun laila shi kawai in yi tashi in yi fatiha kawai sai shi da kurhuwan ba a dula samun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan yuraddiduha wala yazidu alaiha mutum yake cewa wannan makwabcin na kawai bai da aiki meme ta kulun lawo kawai yake yi kuma bai ƙara komai akan kullum kulun lawo ita ce sallashi yace ka annahu yuqalliluha fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce me wanda ya kawo karan sai ake bashi labari Allah sa da raban shi kuma ma da raban mu za mu samu wannan romo ne ta kulhu Allahu ahad sai manzo Allah yake ce me wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda rai na ke hannun shi shine Allah ko yace innaha la ta'dilu fil qur'an ita wannan kulwar namun da kake gani kana ganin el kadanci kana ganin guntuwa ce yake ce mai to wallahi tana daidai da kashi ɗaya cikin uku na alƙur'ani mai girma ƙulwar ba ba ta adilu sun sun ƙur'an ta daga cikin fadala da ƙulwar ba take da ke malamai sun yi ƙoƙari su yi bayani a kan ake nihi da ta adilu sun sun ƙur'an wasu ce ai alƙur'ani in ka ɗauke shi baki ɗaya idan ka kasa shi gida uku kashi ɗaya tauhidi kashi ɗaya kisoshi kashi ɗaya kuma hukumce-hukumce na rayuwa ne da gobe har ƙur'ani abin da ya kusa kira ƙur'ani mai girma kashi ɗaya kira akan tauhidi kashi na biyu kisoshi akan abubuwan mutane suka gabata don za su zo a gaba kashi ɗaya kuma hukumce-hukumce na aure na kasuwanci na zamantakewa na halak na haram shine ke da bai sai suka ce to kenan ka kasa gida uku kashi ɗayan wannan tunda shine tauhidi to kuma kullu wallahu ahad ita kuma tsantsar tauhidi ne a cikin ta qul huwallahu ahad kace Allah shi ɗaya ne Allahu samad wanda ake nihi da bukata ta biya shi kadai ake roƙo ai kuma ya amsa wannan roƙon ya biya ma mutum lam yalid wa lam yulad bi aiwa ba kuma ba a yi shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma bai da abokin tarayya bai da wani abokin shawara wanda zai ya shawarce shi tukun za a kisa Allah shi kadai ne kuma shi ke biyan bukatar shi yake abin da ya ga dama babu wani wanda yake sa baki akan abubuwan da Allah yake yi to kaga wannan ya bamu mi ya bamu fadala ta ita wannan sura qul huwallahu ahad sai ma da yake cewa salatul witr witr yake cewa kana sallallahu alaihi wasallam ai mun san witr ko raka'a guda da ake yi karshen kiyamul layl ko karshen dare wasu kuma suna ma tashi tun bayan isha su yi raka'a su biyu su kara da guda amma witri ana yin raka'a nan guda kan insha Allah مالك جاء وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى مالك جاء من صلى الله عليه وسلم yana karantawa a raka'a ta farko sabbi isma rabbikal a'la yana karanta suratul a'la wa fi thaniya qul ya ayyuhal kafirun sai karanta a raka'a ta biyu sai karanta qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalitha sai karanta qul huwallahu ahad kuma ta uku ne karanta qul huwallahu ahad kenan ka gani kenan in zai in ya kare kyamu dai da zai tashi ya raka ayyar biyu ta farko ya karanta sabbi ta biyu ya karanta kuli a yawar kafin kuma sai ta uku sai kasance kenan shi sa a nan muke cewa ko shafa'i da wuce ka yi raka abu ka yi raka abu duk da cewa duka sauran salonin na ka suna amsa sunan shafa'i wani raka abu guda da za ka yi shi ne ake cewa wuce shi ne hadisi ke cewa mu sanya ƙarshen sallolinmu na dare mu sanya wutiri shi ne a ƙarshe yake cewa wa fi thalitha qul huwallahu ahad a sallar raka'a ta karshe karanta qul huwallahu ahad wa kana yufi ilaiha ahyara ita wannan raka'a kenan ta karshe da ake karanta qul huwallahu ahad ana karawa wani lokaci qul a'udhu bil falaq wa qul a'udhu bin nas kenan wata rana a raka'a wannan guda sai karanta qul a'udhu bin nas qul a'udhu bil falaq da kuma qul huwallahu ahad yake cewa wa marratan qara'a fi raka'atil witr bi mi'ati ayatin min an-nisa wata rana kuma ya taba karantawa fi raka'atil witr raka'a ta witr wannan guda ya karanta aya 100 daga cikin surata an-nisa yake tawo amma raka'atani ba'da al-witr fa kana yaqra fihi ma idza zulzilat al-ardu zilzalaha yake ta amma raka'o'i biyu na bayan witr fakana ya ƙara'u fi ma yana karantawa a cikinsu izazu zilatin arzu zalaha suratul zalzala da kuma kuriya zuwar kafin musamman ko an lura da wani abu anan kaga hadisi dai mun hadisi ya ce mu sanya a ƙarshen sallolin mu na dare mu sanya wutar shi ne ƙarshe yanzu ko muka ce wa an bar raka'ata ne ba da wutar he muka ce amma raka'o'i biyu na bayan wutar kenan wannan hadisin yana nuna ma cewa kenan ana iya raka'a biyu bayan mutiki ha eh haka nan ne abin da na wani bayan an yi wutiri ana iya raka a biyu bayan wutiri ha eh gashi nan hadisin yace wa ammar raka'atani ba'da al-witri fa kana yaqra fihi akwai sharhi dogo amma a cikin littafin ya shari a ƙasa za ku gani za ku gani a shari da littafin mu karanta sharin tare kenan sai babban malamin ta fito da kyau sha na'am kenan da ƙasa za mu gani inda aka sa tabbatat hatani raka'atani zamu ga inda aka yi ishara da sitta an gane a nan bayanin mai tsawo ne kenan a nan kuma ya yi shi a takaice shi imam albani ya yi shi a takaice shi ne sai makaranta shi sha Allah ya ma'anar ta hutu tun da zai ka dan shigo haka dan a ce bayan wuturi kuma an yi raka abi kenan ma'anar dan ta fito da kyau gashi nan za mu karanta imam albani ya lakashe abin sosai kuma ya gashi a takaice kuma yadda za a fahimce shi yake cewa sabata ta hata ne raka'ata ne wannan rakoyin guda biyu na bayan wuturi sun tabbata a ina ya ce fi sahih muslim a cikin sahih muslim sun tabbata wa gairuhu kuma da wani muslim yake cewa wa huma tunafiyani qauluhu sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatakum bil layli witr yaji to wannan wannan ruwaye ko wannan rukunin biyu suna suna kamar dakatar da maganar da aka yi aka ce a sanya raka'a biyu a sanya kai wutiri shine karshen sallolin da zamu yi na na dare na ƙarshe ya kasance shi ne wutiri shi ne na ƙarshe wanda kuma ruwa ya ce ta bukhari da musulun ya ce wa kad ikhtalafa ulama fi tawfiq bain al hadithain yake da to malamai sun yi ikhtilafi wajen gama wa'annan hadisa kaga hadisi na hari ya ce a sanya wutiri shine karshen sallar za a tafi wani hadisi kuma ya ce ana raka abi bayan wutiri kenan da kyau malamai su mana bayani ya za mu gama wa'annan hadisan duka ne ake da su sai yake cewa me بين الحديثين يجي على وجوه لم يترجح عندي شيء منها والأهوط تركهما اتعابا للأمر والله أعلم يجي ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر يجي ده هربو لوكتين دا wannan hadisi ya zo na cewa a sanya a sanya wutiri shi ne ƙarshen sallah ya ce shi ma imam albani ke cewa kenan ya tafi akan cewa babu da sallah da za a yi bayan mutiri babu da sallah za a yi bayan mutiri kenan a bari yake tun mawqaftu ala hadisin sahihin ya amuru bin rak'atayn ba'da al-witr yace kuma to he gani na samu hadisi kuma ya inganta akan cewa kuma manzala sallam yayi magana akan sallah biyu bayan an yi mutiri faltaqal amru bil fi'l yanzu sai ni umarni ayi kaza da kuma aikatawa sai zama biyu menene umarni a can manzo Allah sallallahu umarni ya ce ya kasance an sanya wutiri shine karshe wannan hadisin kuma me sai huto cewa manzo Allah sallallahu yayi haka kenan kaga can an yi umarni nan kuma aikata ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kanshi kenan yanzu abu bi sun gamu sai yake cewa wa thabata mashru'iyyatu raka'atayn lin-nasi jami'an wal amru al-awwal yuhmalu al-istihbab bila munafat yake cewa wa qad kharajtuhu fi sahiha fi sahiha walhamdulillahi ala tawfiqi sai ke cewa to anan domin mu gama magana guda biyu mu gama hadisan duka bi kuma mu amfani da su yace magana guda ce magana ta farko an so kai haka ne ka sanya wutiri shine a ƙarshe kamar ana so ya kasance shine ƙarshen sallar kai kai ce amma idan ta kama ka yi sallah bayan wannan mutarin don kayi ba matsala ba an gane kenan ba hani bane ba aka aka ce kada ka kuskura bayan kayi wuturi kuma kawo wata raka'a a'a ba irin wannan hani bane aka a'a umarni aka aka ce ku sanya wuturi shine karshe amma alal istihbab akan cewa mustahabbi ne ana so ya kasance karshen sallar ta dare shine wuturi amma idan kuma kayi raka'a biyu idan ka kayi raka'a biyu bayan kayi wuturi wannan babu ne shi sa malamai suke cewa ko da a ce ka yi wuturi idan ka tashi da dare kana iya raka abi ka salamce ka ringa raka abi kana salamce ka ringa raka abi kana salamce domin aiki da shi wannan hadisi Allahu a'lam kamar da shi malam ya bayani Allah shine masani akan abin da kenan dai abin da ya bayyana dai gare mu shine dai wannan akan cewa sanya sallar dare ya sanya abu na ƙarshe zami shi ne wuturi idan kuma ta kama ni wasu ni raka abin kenan idan an yi shi ma ba laifi ba ne allahu alam ina ta anan zamu dakata abinda muka faɗa daidai allah ba mu lada wannan muka yi kuskure allah ya mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
wannan lafazi wajen yin addu'a na wanda na da kuka ce haya na lafazin addu'a wani haya da kuka ce yana addu'a da shi eh wannan lafazin addu'a in tu'azib fa innahu min ibad wa in taghfir lahu fa innaka ala kulli shay'in ko bai da wani kanta
kuma sifan addu'a ita ce ita ce zaka yi
Oh